بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم شكين عمدة الأحكام كتاب النكاح كتاب النكاح باب أولي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمان الله صلى الله عليه وسلم كي يا معشر الشباب يا كوتارن سماري wani sada aminkum alba'a wanda ya samu ikon yin aure a cikin ku fale ta zawwaje ya aure fa innahu agaddu libasar shi ya hisa rumtsi ido wa ahsan al-farj ya katange gaba wa man lam yastadi wanda bai samu iko ba yin auren fa alaihi bi sawm na hore shi da yin azumi fa innahu lahu wija zai kasance mishi dandaka ne ma'ana zai karyar da sha'awa shi kamar yadda dandaka take karyar da sha'awa wannan malamai suka ce shine mutaba'atu siyam ba wai azumi ɗaya biyu ba a kan mutum ya ga cewa ni ina yin azumi ɗa ɗaya ko ɗa biyu bai biya bukata ba ya rika bibiyar da azumi mutaba'atu siyam shi yake biyan wannan bukata dan wani ɗaya ko biyu ko uku ba shi bai ke biyan bukata na gaba daga Anas dan Malik anna nafara min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wasu jama'a daga cikin sahaban annabi alaihi salatu wasallam sa'alu azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi sun tambayi matan annabi sallallahu game da aikin shi aikin annabi kenan fi sirri cikin sirri fa qala ba'dhum wasu daga cikin su suka ce la atazawwajun nisa ba zan ƙara auren mata ba wa qala ba'dhum wasu suka ce la akulul laham ba zan ƙara cin nama ba ma'ana dole ce ma duk wani jin daɗi wa qala ba'dhum wasu suka ce wani daga cikin su yace la anamu ala firash ba zan ƙara barci ba akan shinhuda kwana zan yi sallah fabalaga annabi sallallahu alaihi zalika sai labari ya kai ma annabi sallallahu game da haka fahamid Allah ya gode ma Allah wa asna alaihi yayyabe shi wa kale ce ma balu aqwamin me ya samu wasu mutane kalu kaza wa kaza suke cewa kaza da kaza cewa ba zan yi aure ba ba zan ci nama ba ba zan kwanta a huda ba kwana sallah duka wannan kaurace ma jin daɗi a kan mi yace lakin ni usalli nan hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake yana daga cikin manhajin shi bai ce ba minashta na ji an ce su wane da wane da wane sun ce kaza sai ya yi jam'i cikin jama'a kenan su masu lahin sun san da su aiki ya ce lakin ni usalli wa anamu sai dai ni ina sallah kuma ina barci wa asumu ina yin azumi wa afdur ina cin abinci kenan ba duka ba gaba ɗaya wa tazawwajin nisa kuma ina auren mata famar rage ba an sunnati duk wanda ya ki sunnata falaisa minni ba ni ba shi kenan wannan ƙaurace musu ga baki ɗaya ya kasance tabattuli ne wanda an yi hani a kan shi na gaba daga sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu yace radda rasulullah sallallahu alaihi usman bin maz'un tabattul annabi sallallahu ya raddi ga usman bin maz'un ya maida shi game da tabattuli shine wancan abin da aka faɗa tabattuli shine ƙaurace ma yin aure ya shiga kaɗaita da ibada kaɗai ya ce walau azina lahuda a ce annabi ya ba shi izini lokacin da ya nema lakta sai na da mun dan dake kanmu hatta battulu shi ne tarkon nika saboda kwaɗayin ibada da suke yi kwana sallah wuni azumi ya ce a tabattulu in an ce tabattulu shi ne tarkon nika shi ne barin aure wa minhu daga ciki kila li maryam alaihi salam an ce ma maryam alaihi salam albatul yankakka ma'ana dan ta yanke zuwa ga ibada shine ma'anar batula wadda ta yanke zuwa ga ibada kaɗai ta ƙaurace ma duniya an ummi habiba binta abi sufyan annaha qalat take cewa ya rasulullahi ya ma'akin Allah an ki ukhti ibnati abi sufyan ka auri yar uwa ta diyar abi sufyan fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce aw tuhibbina zalik shin kina son haka matsara ya yi mamaki a matsayinta na matar shi kuma ta nemi cewa mata kishiya kuma ya kawo wanci faƙultu na amsai na ce i lastu laka bi mukhliya ni ba mai neman kadaici da kai bace a ce daga ni sai ni a tare da kai ta ce wa ahabbu man sharaka ni fil khairi ukhti kuma ina son wanda zai tarayya da ni cikin alkhairi ita ce yar uwata fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna zalika la yahillu li wannan bai halitta a gare ni ba kultu sai na ce fa inna nuhaddisu mu ana ba mu labari nuhaddasu ana ba mu labari annaka turidu an tankiha binta abi salama kana neman ka auri diya abu salama kala sai ce bintu ummu salama diya ummu salama ne qultu na'am sai ce fa kala sai ina laulam takun rabibati fi hajri ko da ba a ce ba ita agola ta ce a gidana ma halatta li bata halitta gare ni ba ma'ana diya ummu salama wadda ummu salama tana gidan shi kuma ce innaha labanatu akhi min rada'a lalle ita diye dan uwana ce ta hanyar shayarwa ne dan uwan shi ta hanyar shayarwa ce arda atni wa aba salama suwaiba da ni da aba salama babanta kenan suwaiba ta shayar da mu kenan ya zama dan uwan shi na shayarwa ba zai almuɗi shi ba balle ma kuma ɗoriya akan haka gata agola shi ce a gidan shi ɗaya ummu salma uwarta tana gidan ya ce fala ta ardanna alayya banatikum kunna kada ku rika bijiro mana da ɗiyanku wannan ka ɗiye shi ce in aura wannan ka ɗiye shi ce in aura me yasa saboda a matsayin shi in ya bar wannan kofar zai kasance abin ba zai tsaya ba iyaka wala akhawati kunna ko kuma yan uwanku ita waccan matar shi ummu habiba da ta ce ya auro yar uwarta kala urwa urwa yake cewa wa suwaiba mulatu li abi lahab suwaiba an tattarbaiwa ce ta abu lahab shi ya yanta ta kana abu lahab a ta kaha abu lahab shi ya yanta ta fa arda atin nabi sallallahu alaihi ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ma mata abu lahab yayin da abu lahab ya mutu uriyahu ba'du ahlihi sai wasu daga cikin yan gidan shi suka ganshi bi sharrihi ba da mafi mummunar mummunar tabewa an gan shi a cikin mafi mummunan matsayi bayan ya mutu wani ya mafarkin shi faƙala lahu sai ya ce ma abu lahab ma zaliki ta mi gamu da shi a lahira ƙala abu lahab abu lahab ke ce lam alka ba da kuma khairan rabuwa ta da ku ban gamu da wani alkhairi ko ɗaya ba ma'ana a lahira gayar anni su kitu min hazihi sai dai ni an shayar da ni daga wannan bi a takaci suwai ba saboda yantar da suwai ba da na yi duk da ya kasance ya yantar da wadda ta shayar da annabi alaihi salatu wasalam dalilin wannan ya samu wannan aka shayar da shi daga wani ruwa bi kasri alhiba shine bi kasri alha ay alhulla alhulla shine ado kawa kenan sai na gaba daga abi huraira radiyallahu anhu kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a haɗawa tsakanin mace da 'yar uwar ma'aihiyarta kanwan ma'aihiyarta ko yayan ma'aihiyarta a gama su a matsayin kishiyoyi wala bainal mar'atu wa khalatiha ko kuma kanwan ma'aihiyarta nake so ko kuma mace da 'yar uwar ma'aihiyarta malamai suka ce wannan hikimar musulunci don saboda kai ya kasance an wargaza zumunci an wargaza zaman tare duk lokacin da aka ce da ita da kanwa uwarta suna kishiyantaka kuma zumunci ya ɓaci an ukubata bin amir radiyallahu anhu kala yake cewa kala rasulullah sallallahu annabi sallallahu alaihi cewa inna a haqqa shuruɗu an tofu bihi mafi haƙƙin sharaɗin da ya kamata ku cika da shi masta halaltun bihil furuj abinda kuka halitta farjin mataikin ku da shi lokacin da aka je za a dar ma'armi ma'aihinta ko ma'aihiyarta ko alwalinta ya sa maka sharaɗin cewa zan mu aura maka ita bisa sharaɗin zaka mata kaza ko zaka barta kaza ko zaka baka tafi wani gari da ita ba ko baka mata kaza ba to duka wannan in ka amshi wannan shari'a dai bai saba shari'a ba to wannan wajibi ne shine mafi cancanta sharaɗin da ya kamata ka cika dan inda baka amshi wannan sharaɗin ba ba zai halitta maka ita ba annabi ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha nikahi shigari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aure game da auren shigari wa shigaru auren shigari na ya yi hani ya yi hani ya yi hani game da auren shigari wa shigari shi shigari an yi zawujar rajula ibnatahu shi ne mutum ya aurar da ɗiye shi ala an yi zawujar fal'akar ibnatahu cewa ɗayan shi ma ya aura mushi ɗiye shi laisa baina huma sadakun babu sadaki a tsakaninsu ka auri ya halitta a asali ka ga almuɗiye shi shi ya almuɗiye ka amma kowanne da sadaki mustaqil to amma a ce kai kaga tashi ta maka shi ya ga taka ta maka kuma ai sauya kawai babu sadaki wannan shine haramun shine auren shigari an ali ibn abi talib an so daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ha an nikahil mu'ati yayi hani game da auren mutu'a yau mu khaybar rana khaybar wa alluhumul humurul ahliya da kuma cin naman jakkai na gida auren mutu'a shine an nikahu ila ajalin aure zuwa ga wani ajali zuwa wata ɗaya ko zuwa lokaci kaza an abi huraira ta radiyallahu anhu amso daga abi huraira Allah ya da shi kala yake cewa la tunkahul ayyum hatta tusta'mar ba a aurar da zawara sai an nemi shawararta wala tunkahul bikra hatta tusta'zan ba a aurar da budurwa sai an nemi izininta kalu suka ce ya rasulullahi makin Allah kaifa izinu haya ne izininta an taskut yace shine tayi shiru an aisha ta radiyallahu anha saboda ita zawara ita ke mallake da sha'anin kanta dole sai an shawarce ta ita shawara ce ita kuma wannan tambayi izinin ta ce kina son wani ko kuma baki so an aisha ta radiyallahu shi yasa mai risala yake cewa walil abi in kahu ibnati hil bikr bi ghairi izni wa in balagatu in sha'a shawara ba uba yana da damar ya aure da ɗaya shi budurwa ba tare da izinin ta ba idan kuma ta balaga in ya ga dama na iya shawartar ta wa ana aisha ta radiyallahu anha kala take cewa ja'at imra'atu rifa'at al-qurazi matar rifa al-qurazi ta zo ila annabi sallallahu alaihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala take cewa kuntu inda rifa'at al-qurazi na kasance a wajen rifa'a al-qurazi fa dallaqani sai ya sake ni fa batta dalaki ya yanke saki na ma'ana yankakken saki fa tazawwajtu ba'adahu saki uku kenan fa tazawwajtu ba'adahu abdurrahman ibn zubair bayan shi sai na auri abdurrahman ibn zubair wa inna ma ma'ahu misluhu da bace saub abinda ke tare da shi na gaban shi kamar bije kamar gezau wannan tuhacce ta nuna gezar tuha ma'ana ta nuna mazakunta shi mai rauni ce fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya wa qala sai ce aturidina anta aturidina an tarji ila rifa'a shin kina so ne ki koma zuwa ga rifa'atul qurazi yace mata la hatta tuziqu usailatahu ba za a yi haka ba kin ɗanɗani zuma shi wai zuƙo sai da take ɗanɗana zuma ki mana sai kun sadu wannan in mace tana gidan wani miji ya sake ta saki uku wanda ya arme ta bai halitta ba ba zai halitta ta ga wancan ba sai in an samu saduwa ƙala ta take cewa abubakar inda hu abubakar a wajen shi wa khalid bin sa'id bil bab khalid bin sa'id yana kofa yanta zura an yi uzana da hu yana nihi a mishi izini shi da yake kofa fanada sai ya kira ya ababakar ya kai abubakar ala tasma'u ila hazihi shin baka jin wannan mace ma ta hajiru bihi ma ta jaharu bihi abinda take bayyanawa inda rasulullah sallallahu a wajen manzon Allah sallallahu ma'ana ba zaka mata tsawa ba tana ambata abinda ya shahi batsa a gaban ma'aiki alaihi salatu wassalam shi kuma nan gurin ta zo akan neman fatawa ne ba za ta boye komai ba dole za ta faɗi matsalar ta saboda a faɗin mata hukuncin an anas bin malik radiyallahu anhu kala yake cewa mina sunnati yana daga cikin sunna za ta zawwaja bikra idan mutum ya auri budurwa ala sayyiba akan wadda take mai aure a kama inda hasaba an sai ya tsaya a wajen ta kwana bakwai sun makasa sannan sai ya ci gaba da rabon kwana wai za ta zawwaja sayyiba idan ya auri zawara ba zawara a kama inda hasalasan sai ya tsaya a gurin ta kwana uku sun makasa sannan sai ya ci da rabon kwana shi yasa mai muktasar yake cewa la tasbi'a alaiha ita zawara babu bakwai a gare ta in ku ta buƙaci ita ma a mata bakwai kamar yadda ake ma budurwa to in an koma ga waccan wadda take ta gida ita ma sai an mata bakwai qala abu kilaba abu kilaba yake cewa walau shi itu da nasu la qultu sai in ce inna ana sarrafa ahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam anas ya ɗaukaka hadisin nan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya ce annabi ya ce alaihi salatu wassalam da ya ce mina sunna dama marfu'i ne an ibn abbas radiyallahu anhu kala yake cewa kala rasulullah sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa law anna ahadukum ahadakum ina ma a ce dayan ku da a ce dayan ku idza arada an yati alahu yayi nihin zai je ma iyalan shi da saduwa kala yace bismillah da sunan Allah allahumma jannibna shaytan Allah ka nisantar da mu da shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana ka nisantar da shaytan ga abin da ka arzuta mu fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun idan an kaddara samun da a wannan saduwar tasu lam yadurruhu shaytan shay lam yadurruhu shaytan shaydan ba zai taba shi ba abadan har abada idan matukar yayi wannan addu'ar addu'a ce ta wajen saduwa zai kasance tun daga nan ya ma dan shi katanga da ganuwa gami da shaydan ma'ana ba ana nihin ba cewa zai zama ma'asumi ba zai saban Allah ba a Allah shaydan ba zai samu taslidi da samun hawa doyuwa akan shi ba an ukubata bin amir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wadkhulu ala nisa ka shaidin ku da shiga wajen mata fa qala rajulun min al ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina yace ya rasulullahi ma'aikin Allah a fara'aita alhamwa ba ni labari game da dan uwan dan uwan miji ma'ana dan uwan mijinta shi ya ya rika shiga da huci wajenta qala sai ce alhamwa almautu alham dan uwan miji ai mutuwa ne ma'ana za a sake da shi a amince da shi ana ganin ba matsala ba ce yana shiga kuma banna ta biyo ba wali muslim daga muslim an abi dahir amsu daga abi dahir daga ibnu wahab qali sami'tu laysa yaqulu la ja laysa yana yaqulu ya ce al'amwa hamu kinne shine akhu zawji dan uwan miji yan shi ko kanan shi ko kanan miji mafi galibi wa ma ashbahu da wanda ke kama da shi min aqaribi zauji daga makusantan miji kamar ibn al-ammi wa nahawu dan ammi abokin wasan shi da makamantansu yayi da sana sadaki tun daga shi sai saki babu sadaki baban sadaki an anas bin malik amso daga anas dan malik ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam safiya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanta safiya wa ja'ala itqaha sadaqa ya zanya yanta warta shine sadakinta yake nuna haka ya halitta mutum yana da baiwa ya yanta ta yantawa kuma da ke matsayin dukiya ce ya barta a matsayin sadakinta wa an sahal bin sa'ad sa'idi amso daga sahal bin sa'ad sa'idi radiyallahu anhu Allah ya rada shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja'atu imra'a wata mace ta zo mishi fa qala sai ta ce inni wahabtu nafsi laka ni na baka kaina fa qala fa qamat dawilan ta tsaya dogo tsayuwa fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah ya ma'akin Allah zawijini ha auren muna da ita ma'ana ya fahimci cewa shurukin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa bai amsa maganar ta bane illan mai kullaka bai haja idan baka bukatar ta faƙala sai ce hal inda ka min shay'in tusdiquha shin kana da wani abu da zaka bata na sadaki faƙala ma in yake nuna cewa babu arme kyauta babu ya sarka dan saboda da kyauta ce ba za a tambaye shi tana ba duwa cewa tai wahabtu nafsi na ba da kaina da sai zamana a bashi ita kyauta ba tare da an tambaye sa amma sai ce kana da abun sadaki faƙala sai ce ma indi illa izariha zaban da komai sai wannan gyabtan na faƙala rasulullah sallallahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam in a ɗaya ta ha izaraka idan ka ba ta gyabtan naka jalasta wala izara laka zaka zamna baka da wani gyabto falta mis gaira haza ka nemi wani abu ba hannan ba ƙala sai ce ma ajidu ban samu ba ce falta mis walau khatama min hadidin ka nemo ko da zobe ne na na ƙarhe ba ma na zinare ko azurfa ba falta masa falam ya jirshi an yaje ya nemo bai samu ba komi faƙara rasulullah sallallahu yake nuna mana halin kunci da tsanani da sahabai suke cikin rayuwa a wancan lokacin zobe na ƙarhe ya shiga duk cikin abokan arziki ba a samu ba hal ma aka shay'un min alquran shin akwai wani abu tare da kai na alqur'ani kana hardace da wani abu na qur'ani qala na'am yace eh akwai wata ruwaya yace ina da sura har da suratul baqara faqala rasulullah sallallahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zawwajtuka ha bima ma aka min alquran na auren maka da ita da abin da ke tare da kai na alquran shi yasa anan malamai suka kawo siga idan za a aure ana shine amfanin kalmar cewa na auren maka ita ce mafi karhin siga zawwajtuka ana Anas kuma ya halitta kenan yin aure akan wani amfani ba ma wani kuɗi ba ma a ɗau kuɗin ba sadaki shi ka ɗari ko ɗari biyu a beka a wani abu wanda yake na amfani ne ko a ce ko ya yi kiwo kamar yadda annabi musa ya ko kuma a bashi wani aiki duk wani abin da ya zama na amfani ne dai ana barin shi a matsayin sadaki an anas bin malikin anna rasulullah sallallahu ra'a abdurrahman ibn auf anas ya ga abdurrahman annabi sallallahu ya ga abdurrahman ibn auf alaihi rada'u za'afaran tare da shi da wani dan guntsire na za'afaran fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi mahayama madalla faƙala ya rasu ya ce ma'aikin Allah ta zawaj ta mara'atan na auri mace ne faƙala ya ce ma asadakta mi kan mata sadaki ƙala ya ce wazinu nawatin min zahabin kamar daidai ƙwayar dabino ta zinari ɗan dabino kamar daidai shi na zinari shi ne na bada sadaki ƙala rasulullah sallallahu annabi sallallahu ke ce barakallahu laka Allah sanya maka albarka aulim yi walima walau bishatin koda da karamar dabba ne sai zamana walima tana ga cikin mustahabbin aure